أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwana masu sauraronmu da kuma kallonmu a kafafen yada zumunta na facebook da sauransu wato ine muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu
yan uwa masu sauraronmu da kuma kallonmu a kafafen yada zumunta na facebook da sauransu a yau muna asabar wato 27 ga watan safar wata na biyu wato daga cikin watanni goma sha biyu na musulunci shekara ta 1446 wanda ya daidai da wato 31 ga watan 31 ga watan tara ga watan takwas a shekara ta 2024 miladiya a wannan gida mai albarka gidan rediyo na liberté a wato babban birnin zandar jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci na karfe tara na dare tare da babban malaminmu a sheik abdulmalik hamis hafizahullah don tattaunawa a cikin wata mas'ala da malam yake tattaunawa a cikinta na al-maqasid shari'a bi muwafaqati alaƙatu bisunatun nabawiyya malam zai tattauna mana akan wannan wato unwani kenan maqasid shari'a bi muwafaqati wa alaƙatuhu bi sunnatin nabawiyya ba tare da ɓata lokaci ba ɗan uwana masu sauraron mu a wannan gidan rediyo mai albarka da kafafen yada zumunta zan bakku tare da malam sai in ce malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقوى masu sauraronmu ta wato kafar yada labarai ta radiyo ko rediyo da take mai suna liberty da take cikin wannan gari na damagaram sannan kuma da suke yan uwa suke bibiyar mu ta shafin kafafen yada zumunta ko sadar zumunta ta facebook da dai sauransu muna musu gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku domin tunatar da kawunanmu gaba ɗaya maudu'in da za mu tattauna a kansa maudu'i ne wanda mutasalsil ne ma'ana yana da a jere yake an tattauna a wurare daban-daban wato ilmul maqasid ko al maqasidu shar'iyya kenan kamar wannan shine darasi na nawa ko mu ce na kutata na to zai kai darasi kusan na biyar kamar yadda nake hasashe domin من يونا المقاصد الشرعية وعلاقته بإنزال القرآن الكريم أنكم أي علم المقاصد وعلاقته بالتوحيد سننكم أي علم المقاصد وعلاقته saddi al-dhara'i' kuma an yi ilmul maqasid wa alaqatuhu bid da'wati ila Allah yanzu kuma za a yi ilmul maqasid wa alaqatuhu bis sunnati nabawiyya al-mutahhara to kamar da yan uwa masu bibiyar wannan darasin sun sani an tattauna akan me ake nufi da al-maqasid da kuma ash-shar'iyya to da yake wani tana yiwa wannan shine darasi na farko da zai fara to ba za ka ga ba dace ba kawai kai tsaye mu shiga cikin maudu'i za mu yi shimfiɗa ko da gajeruwa ce sannan kuma sai mu shiga cikin maudu'in namu gadan gadan muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoma mu da mu da ku gaba daya kalima ta al-maqasid kalima ce ta samu asali daga wato qasada qasada qafun sadun dalun tana nufin ya nufaci wani abu qasada yaqsidu ko qasada yaqsudu qasdan to ya hanka ce al-maqsad maf'al kina a larabci wanda wazani na yana ɗaukar ma'ana uku yana ɗaukar ismu zaman ma'ana ya an ce al-maqsad kenan lokacin da za a nufatar wani abu al-maqsad kuma yana ɗaukar ismul makan wurin da aka nufata sannan kuma al-maqsad yana ɗaukar nufi kenan aikin da kansa kaga kenan siyaki in aka sa kalimar cikin zance nan ne za a iya bambanta mi ake nufi to maqsad jam'in shi maqasid kamar manzil jam'in shi manazil maskan jam'in shi masakin ko ba haka ba to idan muka du aha
madaris madaris madras jam'in shi madaris wazin kinsu yana tafiya akan tsari daya a cikin mai karatun ilmin sarfi ya san wannan amma wannan kalimar tana dauke da ma'anoni masu yawa malamai suke cewa kamar ma'anoni suka fito a fili kamar ma'ana guda tara ne amma za mu faɗi waɗansu daga cikinsu kalima ta alƙasdu wani lokaci tana nufin asahlu sannan alƙarib abinda yake mai sauƙi kuma kusa shine as-sahlu al-qarib Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa kaga wato wa safaran qasidan da ya kasance balaguro ne qasidan ai sahlan mai sauki ƙariban wanda yake kusa da munafikai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki amma tun da wuri ne mai nisa mai wahalar zuwa kamar yakin tabuka kenan kenan ba za su je ba sannan kalima ta alqasdu tana nufin istiqamatu tariq hanya madaidaiciya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahl yake cewa wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir kaga hanya mai karkiya ta Allah ce sannan kuma kalima ta alƙastu tana nufin attawassutu bayna shay'aini tsakaitawa tsakanin abubuwa guda biyu kamar yadda zo a cikin suratu luqman inda luqman al-hakim yake madansa wasiya waqsid fi mashyika waqtut min sautik ka tsakaita a cikin tafiyarka sannan kalima ta alqasdu wani lokaci tana nufin al-ammu al-ammu da alhamza a yi mata fatha shine manufa saɓanin ya an ce al'ummu ita ce mahaifiya ya an ce al'immu mahaifiya amma ka ce al'ammu manufa ina fata an fahimci ni wanda kuma ya an ka ce ma maksuduk ma'ana mi kake nufi sannan kalma ta alƙasdu tana nufin alkasru in ka ce ƙasattul uda ai kasartuhu na karya shi na karya ice shine al'ud da ainun da wawun da dalun duk da yake wani bin lokaci laraba in sun ka ce al'ud suna nufin ice to wannan kenan kalma ta ash-shari'a tana nufin wato mashra'a asalin mashra'a shine wurin da ake zuwa a shayar da dabbobi sannan kuma mashra'a hanyar da ake zuwa a shayar da dabbobi shi yasa a shari'a shine at-tariq al-wadih hanya wadda take bayyananna ana cewa ash-shar'u kuma ana cewa ash-shari'atu kuma ana cewa ash-shir'a Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kuma Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kina idan muka duba ya an ce al-maqasid yana nufin manufofi mutlaq ne domin akwai manufofin waɗansu mutane akwai manufofin waɗansu gwamnatoci amma an ka ce a shar'iyya an yi ƙaidinsa yawa bil idafa kenan maqasid manufofi ne amma ba na kowa ba sai na shari'a ake nufi daga na an fitar da duk wata manufa wadda ta saba manufa ta shari'a a istilahi ma'ana a wajen malamai kenan na shari'a suka ce abinda ake nufi da al-maqasid al-hikam allati aradaha Allah hikmomin da Allah yake nufi min awamirihi daga umarnin da yayi wa nawahihi da hanin da Allah subhanahu wata'ala yi sannan kuma li tahqiqi ubudiyyatihi dan tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa islahil ibad da inganta al'amuran bayi fil ma'ash a rayuwar duniya wal ma'ad da kuma rayuwa ta lahira to wannan idan muka duba shine abinda at-ta'rifi na ilmul maqasid a wajen malamai na shari'a to idan muka duba ilmul maqasid su maqasid kin malamai sun kasa su gida biyu المقاصد العامة والمقاصد الخاصة akwai manufofi na shari'a manya amma kenan waɗanda sun haɗe amma da nufin manya kenan wato kamar shine hifzuddin a kiyaye addini na biyu hifzu annafs kiyaye rayuwa hifzul mal kiyaye dukiya hifzul aql kiyaye hankula sannan hifzu annasab kiyaye dangantaka wane dan wane ne kada aje ayi zina ko luwadi hifzu al'ird kiyaye mutunci kada a fada ba mutuncin wani ba tare da wani dalili ba to waɗannan maqasidul kubra ake kiran su waɗansu malamai suna kiran su ad-daruriyatu sit waɗanda lalura ne abu ne cilas a rayuwa in ana son a samu ingantattun rayuwa sai an same su waɗansu malamai suka kira su al-maqasidu sit manufofi ne su hankalta ma shari'a su ne manya-manyan manufofinta waɗansu malamai suka kira su al-jawahiru sit in muka duba cikin ilajul qur'an lil karim lil jarima na Sheikh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Amin Shankiti shi ya kira su al-jawahiru sit abubuwa gwalagwalai masu tsada guda shida don saboda abubuwan yana da wahala a tabbatar da su a cikin al'umma kenan kowane malami ka ji ya faɗi magana ba kuskurantar da shi za ka yi ba kai kokari ka gane manufarsa me yake nufi har a gane yan akwai kuskuren ko babu wannan shine at-tanawwu fil uslub yawa at-tanawwu fil uslub yana da kyau ɗaliban ilimi fahimci wannan kuma wannan ana kiran shi ikhtilafu at-tanawwu اختلافي نينا تنوعي با نساباني با اختلاف التضاد با كان يمكن الجمع بين الأقوال إن اختلاف التنوع ني أنا إيه الجمع بين الأقوال إن اختلاف التضاد ني سيدي أي الترجيح بين الأقوال أرين جاي دو أنسو أكم وأنسو to bayan wannan idan muka duba kuma shi ilmul maqasid akwai turuq kashful maqasid ba wai kawai za a ce akwai maqasid na shari'a ba a bar mutum to ya za mu yi mu kai ga sanin waɗannan makasid kin waɗanne hanyoyi za mu bi tunda bai yiwa a ce an yi abu ba a san hanyar da za a bi ba shi malamai suka ce akwai hanyoyi guda uku manya hanya ta farko shine za a hankalta ma al'awamir wan nawahi domin shari'a ta ginu ne akan umurni da hani umurnin nan ko ya zamanto na wajibi ne ko umurni ne na mustahabbi hanin nan ya zamanto ko na tahrimi ne haramtawa ko ya zamanto hani ne na karahiya sai kuma al'ibaha wanda ba a cilista ka ba ba a ce dole sai kai ba kuma ba a ce ka daina ba ma'ana mustawar tarafai to idan aka ce shari'a ta yi umarni da ai wani abu kenan maksad kin shari'a shine a aikata aqimu salata ku tsai da sallah kenan yana daga cikin manufofin shari'a aimi a tsaye da sallah sannan kuma wa yanha anil fahsha Allah ya hana alfasha yana daga cikin manufofin shari'a a daina aikata alfasha sannan kuma yan abu an ce mubah ne kulu washrabu ku ci ku sha kaga ci da sha nan alattausi'a ne ba a wajabta maka ba sai ka ci in dai ba cin ba zai kai ba wato in ba za ka halaka ba ka rasa abinci ba a wajabta ma sai ka ci ba garin da maka ne ka ci garin da maka ne ba za ka ci ba sai dai inda zai zama wajibi kamar in mutum zai halaka zai halaka misali to kaga wannan wajibi ne mutum ya ci saboda ba a yadda ba mutum ya kashe kansa to wannan hanya ce ta farko kenan kenan mu kalli al'awamir waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma da annawahi da suka zo cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da ta inganta sannan mu fahimci umurnin na wajibci ne ko na mandubi ne hanin nan na haramiya ne ko na karhanci ne ko ko ana abin nan mubah ne in na ga dama in yi domin shi mubah ya dullu ala tawsi'a Allah ya yarwata mu bayinsa don shari'a an gina ta ne akan sauki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ko ba haka ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra da sauran ayoyi suna cewa kuma al'asul fil ashiya al'ibaha wal ashiya wal aslu fil ibadat al man'u kenan asalin ababe Allah ya halitta mana su kenan mu yi amfani da su ba sai mun nemo nasu ba ita ko ibada asalin ta an hana sai an samu dalilin da ya ce a yi haka malamai suka faɗa to hanya ta farko kenan daga cikin manya-manyan hanyoyi hanya ta biyu ta kashful maqasid shine abin da suke kira wato abin nan al-istiqra an gane ko al-istiqra shine bin diddigi bin diddigi ya an ce bin diddigi shine yanzu misali idan muna son mu san abu akwai shi ko babu misali muna cikin wani daki to sai an ka ce abin nan yana cikin daki to idan muka duba gabas ba mu samu abin nan ba muka duba yamma ba mu same shi ba muka duba kudu ko gusum wasu na cewa gusum ba mu gan shi ba muka duba arewa ba mu gan shi ba muka duba sama ba mu gan shi ba muka duba ƙasa za mu tabbatar da babu abin kidan idan muka duba ma da labibiyar abu shine istiqra bin diddigi idan muka dibi nassoshi na shari'a gaba ɗaya kaf ba su yi umarni da wannan abin ba an fahimce ni to sai mu ce bai daga cikin ababen da shari'a ta yi umarni to sai mu dawo cikin hani idan shari'a ta hana shi kinan nan za mu same shi domin bai yiwa a ce abu ba a yi umarni da shi ba kuma a yi hani ba bai yiwa to kaga wannan istiqra'i ne daga cikin ababen da ke sawa a gano manya-manya ababen da ke gane sawa a gano ilmul maqasid kamar al-maqasid shar'iyya shine abin da suke kira albahthu anil ilal bin wato binciken ta'lil masalikul ilal waɗanda guda goma ne malamai sun yi bayanin su duk wanda yake karatun usulul fiqh da al maqasid shar'iyya ya sa akwai masalikul illa guda goma wanda kuma shi masalikul ilal ba zai ba karatu ne mai zaman kansa ba za mu ce mu yi shi ba amma dai wani lokacin suna kiran shi al hikma allati min ajliha shuri'at al-ashiya abu hikimar da ta sa aka shar'anta abubuwa wani lokaci kuma su ce al-gharad alladhi min ajlihi shuri'a al-ashiya abubuwan da garad manufa ko kuma al-hadaf alladhi min ajlihi shuri'a al-ashiya manufa ne shi ma al-hadaf ko kuma ce al-ghaya allati min ajliha shuri'a shuri'at al-ahkam ko kuma al-maslaha الراجحة التي من أجلها شرع الأحكام to duk dai wannan uslubi ne ko yare ne na malamai da suke amfani da shi ko al'illa allati min ajliha shuri al-ahkam ko as-sabab allati min ajlihi shuri al-ahkam kuma anan ne za ka gane me bambancin tsakanin illa da hikma da hikma na'am abin yana cakudewa wani lokaci yana cakudewa wani lokacin suna amfani da su a wuri daya na fata ana fahimta ta to ala ayyati hal wannan mabudi ne aka ba ɗalibin ilimi don ya gane cewa in yana son ya gane makasidu shari'a ga hanyoyin da zai bi
guda uku manya guda uku manya tunda shi wannan masalikul illa kusan guda goma ke karkashin sa kenan kaga kenan abubuwan suna da yawa malam kenan ukun nan manya zan so a dan ƙara maimaita su dan mai saurare ya rike su da kyau a guje kawai eh nukatkin akwai na farko da muka faɗa shine al-awamir wan nawahi na'am sai kuma masalikul illa al-ashra sai kuma al-istiqra at-tam da al-istiqra al-khas
Jazakumullah.
amin yanzu kuma sai mu zo zuwa ga Mm.
nukta mai muhimmanci na'am shine wato nan za mu zo mun yi bayani akan ilmul maqasid da alakarsa da eh, eh, misali tauhidi da alakarsa da saukar da alkur'ani da alakarsa da abin nan eh, eh, abin nan saddu zara'i da muka yi bayani wanda mun yi bayanin me ake nufi da saddu zara'i wanda saddu yana nufin toshe zara'i hanya ta barna wanda shine ma imamu shatibi yake cewa man'ul ja'iz li'annahu yajurru yajurru ila ghairi ja'iz za a halat za a haramta abin da yake halat saboda zai kai mu ga aikata Haram.
a haram Eh, mun ba da misalai kamar yanzu kaga zagin gumaka abu ne wanda yake halat amma idan muka sai in muka zagi gumaka kafirai za su zagi Allah to wannan sai ya sa ba za mu yi zagi allolinsu ba Ƙwarai kuwa, tunda Allah ma ya faɗa a cikin Allah ya faɗi wannan a cikin suratul an'am wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kidan kakku zagi allolin waɗanda suke bauta ma waɗanda ba Allah ba to fayasubbu Allah su ku su zagi Allah adwan eh, alfa'u nan sababiyya ce kidan wannan zai sabbabar da su zagi Allah kenan malam kenan wannan in ka- mutum ya lura ya yi tadabbur a nan ba wai eh, nuna yake hani- ba aikata zagin wato ga gumakan ba haramun ne ba Mhm.
idan mutum ya yi amma saboda sababin eh, zai sabbaba a zagi ubangiji shi yasa za a daina yawa Eh, anan eh.
sai a samu shi dalili na sadda zuriya saddu dhara'i Na'am.
wanda kuma uh, malamai sun kasa zara'i kama a gida uku na'am suka ce zara'i din nan akwai uh, wanda suke la ya ji busadduha Mhm.
hanya ce wadda tana iya kai ga banna amma shari'a bata ce a toshe ta ba na'am kamar misali noman gero mun san da ana yin burkutu wata giya da ake yi a kasar hausa Mhm.
ana kiranta burkutu da hatsi ba za mu haramta ma masu noman hatsi ba noman hatsi saboda ana yin burkutu na'am domin wannan maslaha ce wadda take marjuha Mhm.
an gane ko kuma shay'un ne ba'id in muka ce a daina noman hatsi ai mutane za su shiga cikin ko yunwa ana mutane zuwa kasuwa saboda riba saboda riba misali to kaga wannan ba za a yi wannan ba ina fata ana fahimta ta ko kuma misali a hana maza da mata su rayu a gari daya a ce yanzu a yi garin mata can daban a yi garin maza daban ba su haduwa Saboda saboda kada- kada a yi zina to kaga wannan Kwarai.
ba za ba za- ba za a yi shi ba na'am ina fata an fahimce ni Mm.
to kaga ko a hana dawafin mata misali na'am saboda suna cakuduwa da maza a haramin makka ka kusan wuri ne dai aqdas makan dan mu fahimci wannan to wannan dai kamar misali ne wanda malamai suke nunawa eh, na saddu adh-dhara'i to yanzu kuma karatun mu ya kawo mu za mu yi saddu adh-dhara'i
Wa- alma- eh, al-maqasid ash-shar'iyya wa alaqatuhu bis-sunnati an-nabawiyya al-mutahhara na'am.
ilimi na maqasid da alakarsa da sunna ta annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan idan muka duba kenan tunda mun ce ilmul maqasid shine alhikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi hikmomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da umurnin da yayi da halin da yayi Na'am.
ko ba haka nan bane Haka.
amma li tahqiqi ubudiyyati dan tabbatar da bauta gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
wa islahil ibad da inganta al'amarin bayi fil ma'ash a nan duniya wal ma'ad da kuma makoma to a nan sai mu ce yadda za mu yi mu yi cikin waɗannan ababen guda uku da muka faɗa manya waɗanda ƙarƙashin su ne ake fitar da ilimi na al-maqasid sai mu ɗauko al-awamir wan nawahi Na farko ke.
na farko shin Allah ya yi umarni da a yi a yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bai yi ba
Yayi, yayi yayi hani da a saba mishi ko bai yi ba yayi.
to waɗanne hikmomi ne suke ƙarƙashin wato yin umarni da abishi waɗanne sharruka ne suke ƙarƙashin saba mishi karatu ya ƙare amin kaga wannan yake sa ɗalibin ilimi ya fahimci cewa malamai ba suna faɗar magana bane don son ransu kaga yanzu ka'ida muka faɗa amma yanzu da muka zo wajen tatbiki kuma gashi mun tabbaka ta kuma hakikatan abin haka yake idan muka duba ba shaci faɗi za mu yi ba kaga ayoyi da dama sun bayyana cewa Allah ya umarni da abin manzo dama in Allah ya umarni da abu to akwai alkhairi karkashin wannan ko ka fahimta ko baka fahimta ba in Allah ya hani da ayi abu kada aikata abu to akwai sharri karkashin sa ko ka fahimta ka ko baka fahimta ka ba kenan janibin umarni alkhairi za mu fitar an gane ko janibin hani kuma sharri za a fitar mun gane ko yawwa sosai mu abin ga amma kuma bidilalatul istilzam ana fitar da ɗaya cikin ɗaya domin aka ce in an yi umarni da a yi sallah to in ba a yi sallah ba akwai sharrin da zai bayyana in aka ce a daina zina to in an aikata zina akwai sharrin da zai faru idan ba a aikata kuma akwai alkhairin da zai faru dan mu fahimta bi dilalatul istilzam kan wani ya waiwayo mu ta wannan bangare to anan sai mu yi bayani Allah ya yi umarni da a yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya yi hari da a saba masa wannan shi ne abin da ake kira sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a nan muna buƙatar mu san me ake nufi da sunna a cikin yaren larabci me ake nufi da sunna a wajen malamai na shari'a ko da kuma malaman hadisi an gane ko sannan kuma me ake nufi da sunna wani lokaci a wajen malaman tafsiri mun gane ko sannan sai mu zo mu yi bayanin alkhairan da suke karkashin biyayya ga sunna da sharrin da yake karkashin bijire ma sunna da kuma dalilin da suke nuna cewa sunna abita eh abu na farko kalima ta sunna tana nufin at-tariqa hanya ko alugha ko kuma sunna tana nufin asira galibi dai na nufin sunnatu fulan siratuhu hanyar da ya bi ko hanyar da ya bi galibi ana nufin usulubinsa na rayuwarsa hanyar da ya bi da yadda ya gudanar da rayuwarsa amma idan muka zo sunna a wajen malaman tafsiri wani lokacin sunna tana ba da ma'ana wadda saɓanin wadda muka sani tana nufin yadda al'amurra suke gudana kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce sunnatallahi fil ladina khala'u min qabl sunna Allah to kaga ba ana nufin sunna Allah ba Allah yana yin sallah cikin sallah akwai farilla akwai sunna tunda Allah baya bauta mu kuwa sai dai bauta mishi an fahimta kenan nan sunnatallahi ana nufin yadda al'amuran Allah suke gudana wala tajidu li sunnatina tahwila ba wanda ya sai canza sunnar Allah ba sani ko mun fahimta ba tillahi tabdila walan tajidu sunnatillahi tahwila almuhimmu dai sunna ta Allah ta gudana waɗanda suka yi imani suka bi shi Allah zai sakanka musu da alkhairi a duniya da lahira waɗanda suka bijire ma umarnin Allah da hannun Allah Allah zai wulakantar da su a duniya da lahira wannan sunna ce ta Allah a kowane zamani a kowane lokaci a kowace ƙasa a kowace kabila a kowane kuma rukuni na mutane man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah kaga man amila salihan min zakarin aw unsa man tana sun siyagul umum ina fata ana fahimta ta kuma Allah ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wannan sunna ce ta Allah amma an ka ce sunna a wajen malaman fikihu shine ma yuqabilul fard abin da yake kishiyar farilla bai kai farilla ba shi yasa zaka babu fara'idus sala babu sunanus sala in ka dauki littafin fikihu galibi zaka ga wannan tun daga qawaidi akwai wannan akhdari akwai wannan ishmawi zaka sami wannan iziya zaka sami wannan risala zaka sami wannan ko ba haka ba askari za ka samu wannan akrabul masalik za ka samu wannan nan fiqhul malikiya kenan mukhtasar za ka samu wannan ko ba haka ba mudawwana za ka samu wannan da sauran littafan fiqhu ma ko ba na mazhabul malikiya ba an gane ko to malam kafin ku kai wancan lokuta na uku cikin sunna a wajen malaman hadisi ko eh a yanzu ai mun yi bayani ne nan a wajen malaman fiqhu sannan zamu je wajen malaman usulul fiqh amfanin wannan karatun na ke son kara akwai wani malami da yake ba da labari suka je wani gari suka ce su ahalus sunna eh sai wani ya fito ya ce to ai mu ahalus sunna ne da farilla eh na bai kara Yawwa, ya ƙara.
saboda bai fahimci Shi ne ma'anar ma'anar bi ake sunna da a sunna nan ba gaba.
haka Yawwa. to shine wannan karatun sai na tuna wannan magana Eh, gaskiya.
kenan dole ne mutum ma ya fahimci me ake nufi da sunna a lokacin da ake magana yawa a wajen wa Wa- yawa wajen wa, na'am to yanzu sai mu zo wajen malaman usulul fiqh na'am malaman usulul fiqh an ka ce sunna a wajen su Mm, an gane ko mm.
shine sun ka ce ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir abinda aka danganta zuwa ga manzo kuma ya inganta ba wai dangantawa kawai ba Mhm.
sai ya inganta No.
min qaulin magana ce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa aw fi'lin ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata aw taqrir ko abinda ya ga ana aikatawa ko ya ji an aikata a zamanin sa ya sani bai hada ba Na'am.
to taqrir kenan ko ya ji an aikata ce a ci gaba da aikatawa taqrir kenan Wannan ma'ana uku take ba.
ma'ana uku take bayarwa saboda su malaman usulul fiqh galibi suna hankalta ma ahkamukin da za a ciro a cikin aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ko fadarsa ko abin da ya tabbatar na takriri Insha Allah.
mun gane wannan da kyau amma in muka zo wajen malaman hadisi Na'am.
su kuma abin da ake kira sunna a wajen su ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw taqririn Na'am.
آه، معف- من قول أو فعل أو تقرير أو خ- وتخ- وتخلق أو خلق Kuɗi kenan.
duk abin da an ka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Na'am.
min qaulin Na daga magana.
magana ce ya Ɗaya faɗa kenan.
aw fi'lin ko abu ne wanda ya aikata Biyu kenan.
aw taqririn ko abu ne wanda ya tabbatas Uku kenan.
yaji ana yi amma ya- ya- ya bari aka ci gaba da denawa A ci gaba da yi.
a ci gaba da yi Mhm.
shine taqrir Mhm.
sannan kuma eh, aw Kulkin.
aw khuluqin ko ɗabi'a ce Mhm.
aw khalqin ko halitta ce Duka waɗannan ana.
su malaman hadisi hadda halittar manzo sallallahu alaihi wasallam suna kula da ruwaito ta domin mi domin su duk abin da ke da alaka da manzo suke ruwaitowa sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka dibi littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na imam tirmidhi zaka ga ya kawo halittar manzo sallallahu alaihi wasallam da gemunyansa da hancinsa da bakinsa da ka gashi nan dai ya bi ɗaya bayan ɗaya Hatta abincin da yake so.
yawa da abincin da yake so da wanda ya ba- yake kara yake kyamarsa ba amma ba dan yana haramun ba misali to kaga duka irin waɗanga abubuwa sai malaman hadisi suke tattauna a kansu To mala a wajen takarir ɗin nan.
eh Kamar wasu na cewa ma har ko an a- ko da ba a gaban shi ne abin ya Eh, faru.
a a zamanin shi idan abu ya abu kuma ya samu labari to shi kenan idan bai hana ba kenan takariri ne ina fata ai ba dole sai gabansa ba idan labari ya zo masa shi kenan magana ta riga ta kare tunda ai ba zai shiru akan banna ba kuma ko da bai zo masa ba tun da ai yana nan Allah sai saukar da eh wani.
wai wannan misali ma eh, idan ya samu bai samu labari ba ai tunda nassi bai sabka ba ya hana shikenan ba za a yi hukunci akan sa ba ai an san nassi ya riga takaririn nan ana danganta shi ne zuwa ga mutane ai Allah ya nama yana karrara shi tunda in bai ce kaza haramun bane tun daga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ai an yi takaririn abubuwan da bai hana ba
Masha Allah.
mun gane ko Mm.
to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta game da sunna in an ce sunna me ake nufi da sunna kada mutum ya je eh, ya ji ana fadar sunna bai san me ake nufi da ita ba to yanzu karatunmu sai ya tashi zuwa ga to umurni da aka yi na abi sunna da hani na saba mata shin akwai shi ko babu don mu samu hujjiyatu tiba'i sunna dalilan da suke nuna muna abi sunna wannan ga sunan ma sha Allahu ta'ala zube cikin alkur'ani da ita kanta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kaga ku bi Allah ku bi manzo ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum kaga Allah ce ayi ma Allah da'a kuma ayi ma manzo da'a ko ba haka nan bane sannan kuma Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku ku rike shi kaga nan na an nuna manzo in yi umurni abi wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku fantahu ko kame ku bari shi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أتكن سورة محمد كو سورة القتال كما هكذا مري دكو أن آيين سنة أبي منزو صلى الله عليه وآله وسلم أنغانيكو دا سورانسو na'am kenan wannan sannan ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gwargwado ma na haitukum anhu fashtanibuhu abinda na hane ku ku kame kaga wannan shi ba nassi ne daga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dai a takaice muna da nassoshi ingantattu tun daga alqur'ani da hadisai waɗanda suke nuna bin sunna wato hujja ce akwai hujjoji dalilai da suke nuna ya kamata a bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan yanzu kuma sai mu zo zuwa ga nukta wadda take ita ce nukta eh, eh, ta asalin karatun na'am
المقاصد الشرعية في اتباع السنة النبوية waɗanne manufofi ne suka sa Allah ya umarni da a yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada a bijire masa waɗanne fa'idodi za a samu idan an bi shi wani irin sharri za a fada ya hadi kuma Allah islahi alakum murat rasul ta bijiro Allah ya kawo sa.
ko ba haka ba ba laifi insha Allah amin za mu yi kokari mu Mm, a kawo sa.
karasa da izinin Allah na'am to idan muka duba za mu ga cewa na'am
eh, daga cikin dalilai na'am da suka sa a yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine cewa idan aka bi shi idan aka bi sunna za a shari'a na'am kenan hikimar cewa a bi sunna don a shari'a Mm, sharrin da ke cikin bijire ma wannan al'amari za a bata wa in tuti'uhu tahtadu haka Allah ce in kun bi manzo sallallahu alaihi wasallam za ku shirya mafhumuhu in lam tuti'uhu tadillu kwarai kuwa.
in ba ku bi shi ba to tabbas za ku bata Na'am.
daga cikin dalilin da suka sa aka ce a bi sunna idan aka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan jayayya ta tashi za a gane abin da yake daidai da wanda ba daidai ba ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga idan aka yi jayayya to Allah ce a maida shi zuwa ga Allah ba sama ta bakwai za a ba ha? a'a adiba alqur'ani war rasul a koma mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana raye a zo zuwa gare shi idan baya raye to akwai sunnar saboda ta inganta sai a koma zuwa gare ta
kuma ya ce faliya hudarun lalai.
to nan muna bayani ne kan hikimar da ta sa aka ce abi sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma idan ana son a gane mutum tabbas yana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko baya kaunarsa to da bin sunna ake aunawa ita ce mai ayar ma'auni wanda yake nuna mutumin nan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma masoyin sa bane dalili kuma wannan aya da malamai suke kira ayatul imtihan aya ta jarabawa in ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba surutu muke so ba a'a za mu dubi ayyukanka da maganganunka in sun dace da na manzo to kana son sa in kuma kana bijire ma maganganunsa to kai ba ka son sa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran.
Ali Imran yake cewa Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Qul in kuntum tuhibbuna Allah in kun ce kuna son Allah hakikatan kuma duk wanda yake son Allah to yana son manzo ko ba ka da mun wannan ayar ta shafi kowa da kowa ta shafi kowa da kowa a wa zai fita in kuntum tuhibbuna Allah ai ba sahabbai da ta shafa ba ta shafi kowa ta shafi maza ta shafi mata don in kuntum bai ce in kuntum wa kuntunna ba wai lit- a'a ba ma mata ba a Eh.
nau'in mutane akwai musulmi akwai yahuda akwai Eh, yo habba yahudi in yace yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai aure aikin shi in da kuntum tuhibbuna Allah na'am Allah aka ce eh in kuna son Allah akwai wanda ya ce akwai masu cewa suna son Allah amma kuma ba su ma yarda da manzon Allah to ai anan abinda ake son a ce Mm.
shi son Allah tare da son manzo yake Na.
yarda Allah tare da ta manzo take in kaga Allah ya yarda da kai Mm.
to manzo ba ya yarda da kai in kaga manzo ya yarda da kai to Allah ya yarda da kai yarda Allah tana tare da yardan manzo kiran Allah yana tare da kiran manzo Kenan ba bari mu zai- koma bari mu koma malam ka san in za a bada hujja a bada hujja da alqur'ani don shine dan qur'aniyuna har da shi zai yarda da cewa dai gaskiya ne Ƙwarai.
Allah subhanahu wata'ala ce munafiqai yahlifuna billahi lakum liyurdukum Na'am.
suna yi muku rantsuwa da Allah don ɗaya ku yarda da su kaga kaskanci kenan wanda yake son bayi su yarda da shi ba Allah yake son yarda da shi ba sanadiyar kofar wahala kenan ka ja makan ka bala'i amin sai Allah ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzon shi a haƙƙo an yurduhu su suka fi cancantar an yurduhu su yarda da Allah ko su yarda da manzo kaga bai ce an yurduhu ma ba ga mai jin larabci saboda yarda Allah da ta manzo tare suke a cikin suratul anfal Allah ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku da kuka yi imani ku karba makiran Allah ku karba makiran manzo sai ce idza da'akum ga mai jin larabci ya kamata a ce idza da'awakum tunda musanna ne sai an ka ce idza da'akum idan ya kira ku domin kiran Allah tare da manzo yake kiran manzo tare da Allah yake kuma Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya yi ma manzo da'a to ya yi ma Allah da'a waɗanda nassoshi ne waɗanda suke tabbatar da cewa in dai kana son Allah to za ka yi biyayya ga manzo don ya ce fattabi'uni in baka bi annabi ba kenan shi kanshi Allah ba ka ƙaunarsa
Allah ya tsare.
amin to wannan shine daga cikin dalilai idan mutum ana son a gane maqasid a gane mutum yana bin Allah shi yasa an ka shar'anta a bi shi don a gane kai masoyin Allah ne ko ga masoyin Allah bane Na'am.
mun gane wannan da kyau Mm.
sai daga cikin Shi ne ake kiranta ayatul
eh, ayatul imtihan aya ta jarabawa a jaraba ka a gani ko kana son Allah da gaske ga ka'ida na ko kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske idan na'am Allah ya ba mu da Amin.
ikon cin wannan wannan nasara eh, jarabawa duniya da lahira Eh, da mu da dukkan musulmi Allah shi muna taufiki to yanzu malam sai mu zo zuwa ga waɗanda suka bijire ma sunna Mm.
tunda an ce abita to akwai waɗanda suka bijire ma sunna gaba ɗaya akwai waɗanda suka bijire ma sashen sunna in ka dibi kamar yanzu 'yan shi'a za ka iske duk hadisin da ba ahlul bait suka ruwaito shi ba su ba su yarda da shi kaga sun bijire ma sashen hadisai tunda hadisan da aliyu su ya ruwaito misali in sun inganta ai da ahlus sunna da in shi'a duka za su karbe su waɗanda ahlul bait suka ruwaito misali idan sun inganta ahlus sunna da in shi'a duka za su aiki da su amma sauran hadisan da sahabbai suka ruwaito waɗanda ba ahlul bait ba su in shi'a za su watsar da su kaga sun watsar da kaso mai yawa na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam in muka zo zuwa ga khawarij sun kafirtar da sahabbai kaga sahabban da sun ka kafirtar ba za su karbi hadisan su ba Na'am.
don ba a karbar riwayar kafiri su ko wajen su waɗannan kafirai ne Mm.
amma ba su kafirce mu dukkan hadisai ba idan muka duba in muka zo wajen mu'tazila Na'am.
su kuma galibi mu'tazila suna amfani ne da hadisai waɗanda ba su saba ma hankali ba domin su suna gabatar da hadisi akan hankali Mm, suna cikin alaƙala.
المدرسة العقلية كو العقلانيون الذين يقدمون العقل على الشر kaga su ma sun kaga wannan shine tarihin bijire mu sunna to sai aka zo akwai yan qur'aniyun da suke kiran su yan qur'aniyun ko yan qalaqatu wanda wani yana tsammanin wannan wata sabuwar aqida ce da ta zo a baya bayan nan ta fara bayyana eh, a Najeriya ko a kasar India wani malami da ake kira malam Ali na kasar India suna tunanin wani shine ya kawo wannan aqidar wannan ba gaskiya bane Imam Shafi'i a cikin littafin sa Ar-Risala risala ta Imam Shafi'i ba waccan risala ta Abu Zaid al-Qayrawani al-Maliki ba littafin sa Ar-Risala cikin usulul fiqh ya rubuta shi Imam Shafi'i Na'am.
Imam Shafi'i ya bar duniya hijira tana da shekara 204 Nan shekara dubu.
yawwa Rab- da ya bar duniya kenan fa to ya faɗi a cikin littafin nasa ya haɗu da wani mutum wanda yake inkarin sunna to kaga wanda ya nuna maka ashe aƙida ta yan qur'aniyun ta fi shekara biyu a bisa doron ƙasa
malam kafin nan ma in ban mance ba akwai hadisi da nana aisha a lokacin da wata ta yi tambaya dangane da Na'am.
nasa ake cewa mata in sun yi jini su rama sallah na'am a su rama azumi ba za su rama sallah ba eh ta yi na aisha sai ta ce a hururiyati anti na'am kenan sai ake malamai suna fassara wannan cewa ke- ke yar mai aiki da qur'ani zalla ce eh ko na'am yana yiwuwa wannan yana yiwuwa bangaren gurin an ce Ya- suna- yana iya yiwuwa ya zama to kamar suna daga cikin waɗanda suke inkarin sunna ko ko sashen sunna Mm.
saboda nan shi hadisin ya saba ma hankalinta ne Mhm.
ba sani ko an fahimta ba Na'am.
ya saba ma hankalinta ne me yasa mace za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba kuma eh, sallah farilla ce kuma azumi farilla ne Na'am.
shine ai akliyarta shi yasa waɗansu malamai sun tafi cewa abinda ake nufi suna inkarin hadisan da suka saba ma hankalin su ai galibi yan qur'aniyun za ga waɗansu sun yarda da hadisi sai su ce amma hadisin da bai saba ma qur'ani ba su ko abinda suke nufi da bai saba ma qur'ani ba bai saba ma hankalin su ba ina fata an fahimce ni hadisi na cikin sahihi muslim a haruriyatun anti to idan muka duba waɗannan akwai wani littafi da aka rubuta a jami'atu ummul qura ah, tama- ta makka kenan Na'am.
alqur'aniyun shubuhatuhum wa raddu alaihim mastas sai da wani mutum ya rubuta ah, littafin yana da kyau kwarai da gaske mutum in ya karanta shi zai ga aqidunsu Ana- da ana samun shi a nan a to wannan samun shi anan dai mu dai mun ce ga inda aka rubuta shi a ummul qura eh, sai dai mu ce a saudiya dai eh, ana samun shi an bincika ko kuma a cikin internet ko kuma dai a waɗansu wurare amma dai nan wajajen mu da yake littafi ne da aka rubuta a can yana da wahalar samu dai a kasashen mu alkur'ani subhatuhum wa raddu alaihim to idan muka duba wannan littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske sanin tarihin su da kuma eh, abubuwan da suke aikatawa sannan kuma akwai wani babban malami a ƙasar Najeriya Dr. Sani Birnin Kudu yana da wani eh, kamar barnamaj program da ya fiddo wanda kuma program kin yana da kyau kwarai da gaske sunna da masu inkarinta wanda ya yi karatu ina ganin zai kai na ga karatu ina ganin ko na 99 ne ko 94 ma'ana kusan darasi 94 ya yi akan wannan littafin nasa ne.
littafin eh a ba littafi bane shi darasi ne yake yi ban san Eh, kawai.
ab- abin nan ba Mhm.
Eh, akwai littattafai Sheikh Nasiruddin Albani yana da al-hadithun nabawi hujjatun bi nafsihi akwai malamai da suka yi hij- eh, Imam Suyuti yana da littafi eh, Miftahul Jinan fi ihtijaj bi sunna wanda babban malamin nan eh, na Saudiya eh, Abdul Muhsin Al-Abbadi shi ya tahqiqin sa akwai kuma malamai da dama da sun kai hujjiyatu sunna a yanzu littattafai ne daban-daban ɗalibin ilimi na'am zai iya samun su ya ga fa'idodin da suke ciki na'am an gane ko To, sannan akwai tsoratarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi idan ka bi sunnan manzo salasalam za ka shirya. Shi yasa za ka ga waɗanda suka bi sunna in dai sun bi ta da gaske za ka Allah ya sanya musu sauƙi a cikin al'amuransu ba sa samun saɓani a cikin aƙida. Sai dai saɓani cikin fahimtar hukumce-hukumce na shari'a wannan shi ne abin da akwai tsakanin malaman mazhaba ba wai saɓani ne aƙida ba wani ya kafirtar da wani a'a na'am imamu shafi'i ya yi karatu ma ga imamu malik ɗalibinsa ne na'am imamu ahmad bin hanbal ya yi karatu ma a ima- ga imamu shafi'i wani bangare na shari'a musamman bangaren usulul fiqh na'am kenan waɗannan malaman ba sa kafirtar da juna na'am an gane ko kuma sabanin da suka samu sabani ne na fahimta wanda ina ba ɗalibin ilimi shawara ya karanta wani littafi sunansa asbabu ikhtilafil mufassirin wanda aka rubuta a ƙasar Saudiya a jami'at Malik Saud na Dr. Abdullah Al-Furisan maj- ma- wato eh, risala ce ta doktora akwai kuma asbabu ikhtilafil muhaddithin na Khaldun Al-Ahdab mujalladi biyu ne sannan akwai asbab ikhtilaf al-fuqaha wanda kuma eh, eh, abin nan eh, wani malami da ya- ake kira asadullahi zahir profesa ne na ilmin fiqh da yake rabitatul alim al-islami majalisar malamai ta duniya yana da littafi ne akan wannan cikin al-qadaya al-mu'asira ya kawo asbab ikhtilaf al-fuqaha sannan shaykhul islam ibn taymiyyah da littafi raf'ul malam an a'immati al-a'lam ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai fiqhul khilaf na ustadu doktor abdullah bin muhsin turki mastas da yayi lokacin da yake karatu a jami'a sannan kuma akwai eh, al-ikhtilaf al-fiqhi asbabuhu wa adabuhu na babban malamin hadisin nan na kasar libya eh, wannan eh, abin nan siddiq bashir malami ne na hadisi da yake a kasar libya al'ayyati hal dai wannan babi an yi rubuce-rubuce a kansa kuma ɗalibin ilimi zai iya bincike to a nan sai mu zo zuwa ga hani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani akan saba ma sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba za mu gani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ji tsoron fitinar da za ta same su ko ba haka ba su ji tsoron fitinar da za ta same su to ya ce fitina ko aiko da hausa an ka ce fitina dai ka san komai ake nufi da fitina tashi hankali ko fitinar da za ta shafe su to in muka duba waɗanda suke iddi'ayin su yan qur'ani yuna ne an gane ko suna iddi'ayin an rike qur'ani ba za a samu sabani suna sun watsar da sunna suna cewa ai Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira su ce Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya alhali sun manta shi ba'dahu yu'minun bayan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka da alkur'ani don ka bayyana ma mutane ka bayyana musu ka fassara musu kamar da shekul sami taimiyya ce ya shafi al'alfaz wal ma'ani ya karanta su ji kuma ya bayyana musu ma'ana kuma ya yi bayani a aikace a gani an gane ko sai ce to ai shi kahin bukhari ai ana sallah kaga suna son su wawaitar da hankulan mutane shi bukhari bai ce shi ga annabi yayi ba cewa ya ga wane wanda shi ma ya ga wane wane ya ga wane an ruwaito ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma ka ce a'a wai misali ai shi Allah ya ce annabi Isa ce ma mutanensa wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum zan halatta muku sashi abinda an ka haramta muku a to ai halattawa da haramtawa na waye na Allah ne قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أما شيء النبي صلى الله أحل لكم كم آية تشكين القرآن دان أنونا بك بعد إذن سيكي هل تاكو هرمتا بعد إذن الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم شما أنفد وأن أكنسا أتشكين سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سيأنك ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kaga manzon nan yana halatta musu kuma yana haramta musu a to ya halatta ya haramta ai shi bai da izini amma da izinin Allah yake yin wannan dan a nuna maka akwai hadisi to wace fitina ta same su su waɗannan ƴan Qur'ani yunikin nan daga ciki sai suka kafirtar da juna kaga sun ce duk iddiayin alqur'ani suke amma tun daga aqidar waɗansu sai suka nuna waɗansu arnani shi yasa zaka ga wa junansu sun ce ma juna arna ba su yadda da juna ba kaga to kenan kuma sun yi iddiyayin su rike alkur'ani kaga fitinar ta cin musu na biyu idan muka ɗauki misali ma a ɗauki sallah an gane ko sallar su wasu suka ce Allah ya faɗi sallah a cikin alkur'ani aka ce ina da Allah faɗa suka ce alhamdulillahi fatis samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' kaga godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kagi halittar samai da kasai ja'ile mala'ikati rusulan Allah ya sanya mala'iku su zamanto manzanni masu kawo sako kenan uli ajnihatin masu fikafike fikafikai kenan masna bibbiyu sai sun kace sallar asuba to kaga masna ba biyu bane fa bai ce isnai ne ba masna bibbiyu hudu ne wa thulatha da uku uku kaga uku uku shida ne wa ruba'a da hudu hudu to wace sallah ce take da raka'a takwas sannan malam kuma fuffuke ne kuma sallah banda wannan ma adadin ma kan shi kafin babu je yanzu a fiffiken to yanzu ina ne an kai masana bibbiyu ne kuma sai suka ce ana iya mace 18 aka tambaye sai suka ce Allah ce fanki huma qablakum min nisa'i masna bibbiyu kaga sai suka ce hudu wa thulatha da uku uku suka zan shidda ga abin ga ga hudu sun zan nawa goma wa ruba'a da hudu sun zan 18 kuma can masna wa thulatha ruba'a sai suka ce biyu ne ake rufi da uku da hudu kaga wannan soki burusu ne to sannan fikafikai ya an kai suka shi yasa waɗansu daga cikin suka ce a'a ai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ai ana sallah saboda ba su ga sallah cikin alkur'ani ba suka ce ai annabi Isa ya yi sallah wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi Musa ya yi sallah wa aqimis salata li dhikri wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan wa aqimus salah an gane ko suka ce to- to ya annabi Musa ya yi sallah a cikin alkur'ani ya annabi Isa ya sallah a cikin alkur'ani kuma shi annabi Isa bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba busu haɗu ba dan ya ce wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad kaga kawai soki burutsu ne shi yasa sai suka yi ra- sabani wasu suka ce sallah irin wannan tamu za a yi da asuba da asuba raka'a biyu azhar hudu la'asar hudu magriba uku isha'i hudu wasu suka ce a'a kawai dai ai su ma mutane sahabbai sun gani da wasu sun kaga suna yi har yanzu wasu suka ce a'a ai ai ai, sallar dai eh, masana wasu da sauru ba a yi fikafikan mala'iku sun koma raka'o'i waɗansu daga cikin sun ce a'a sallah raka'a guda ne zaka yi kawai in ka yi eh, haka ne Allah yake bukata wasu ka ce a'a ba a yi raka'a ba a yi ruku'i ba a yi sujada Allah ya ce za a yi ruku'i za a yi sujada amma tun da bai faɗi da za a yi ba bai da bukata shikenan sai ka zo ka yi tsaye ka dubi gabas su ne ake kira yan tsaf allazi yaraka hina taqum sai ka yi tsaye shikenan ka kare sallah waɗansu kuma suka ce a'a sallan ma eh, su in ka fahimci alkur'ani ma haramun ne kai sallah ko ka yi zakka ko ka bauta ma Allah haramun ne don Allah ya ce wa abud rabbaka hatta yatiyaka yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma sun ka ce yaqini shine alkur'ani don haka da ka fahimci alkur'ani baka bukatar sallah baka bukatar zakka baka bukatar wata ibada alhali ko ga qur'ani na fassara al-yaqin huwa al-maut kafirai ba haka suka faɗa wa kafiri ba ma musulmi ba Kafiri ma ba.
salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukaththibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin kafirai ne fa ya an ka kafiri fi ka fahimta al-qur'ani to kaga duk abin da ya kai su ga wannan shine kauce mu sunna tabbas shi yasa duk abin da sun ka zo in ka diba cikin wannan littafi alqur'ani shubhatu warad wal da sun rasa nassi an gane ko alqur'ani bai fayyace ba sunna ce ta yi bayani sai su ga cikin rikici ya an ka zo eh, wal yatawafu bi bilatil atiq ya za a kewaye dakin makka shin ta gaba gaba za mu yi ko baya baya tunda kana iya kewaya shi ta baya baya nawa za a yi babu sai su shiga cikin hayar su yi a'a kawai dai yadda ka ga dama ka yi addini za a yi irin yadda ka ga dama kaga wannan bai- abin nan ba ya za a yi magawa sallah ya ake sallar gawa ya ake yin kabari ya ake kaza duk waɗannan abubuwan babu nasi sai wani ya aiki da hadisin ya yi shiru bai sayar da zai yi ba ya fata amince ni wanda kuma ya ce ba zai yi aikin da nasin ba kaga duk abubuwan sun koma soki burutsu to mala abin tambaya ana Mhm.
su ta wani hanya qur'ani ya zo musu a'a su wai alqur'ani ai Allah ya alƙalin zai tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba ruwansu ta hanyar da ya zo musu ina fata ana fahimta ta sun da suna son su yi inkarin waɗanda suka ruwaito hadisin su suka rubuta alqur'ani ai shubuhat ne akwai su mala abinda zamu karkare da shi saboda lokaci ya fara matsowa shine kaga Allah ya ce duk wanda ya saba ma sunnan manzo to fitina za ta safe shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye shine khairu khalqillahi ajma'in sahabbansa sune khairu sahaba tunda akwai annabawan da suna da sahabbai akwai annabin da ba wanda ya imani da shi kina shi bai da sahabbai na'am kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta yakin Uhud yakin Uhud kuma da aka zo za a yi shi sai ya azara ɗansu akan jabalin Roma dutsi na masu halbi kenan sojojin sama na kamar yanzu a ce waɗanda a sojojin sama tunda wancan lokaci babu jiragen yaki ya ce duk yadda kun ga an ci nasara duk yadda kun ga an ci nasara aka muka da ku sabko na'am ko da aka fara yaki sai suka sabko bayan sun ga an kori kafirai tare da cewa Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara da aka saba mu sunna guda ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibi abin da ya same su Allah da kanshi ya bada labari wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum ay wa asaytum sunnata rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna man asa sunnata rasul laqad asa Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum na'am sunna guda aka saba ma hadda manzo sai da aka yi masa rauni inna lillahi wa inna to idan za a saba ma sunna guda ina ga wanda ke cewa a watsar da sunnan Eh, kamar shaykh da shaykh ibn sabir ke cewa to ina ga waɗanda sun ka watsar da shari'a ta Allah suka ɗauko ta kafiri suka ɗora suka ce ita za su aiki da ita gashi an saba ma sunna guda manzo khairu khalqillahi ajma'in tare da sahabban da suka fi daraja kuma wannan matsala ta same su kuma a watsar da sunna kuma a ce a ce nasara Allah ba zai yiwuwa ba Allah shiryar da mu da haka kenan dukkan alkhairi yana tare da bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam dukkan sharri yana tare da bijire mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wallan ga dukkan alamu ina ganin lokacin mu ya matso mun dai dan samu abin da muka dan gurgura kenan kuma sai wani lokaci na gaba darasin mu na gaba insha Allah za mu zo mu dora akan wannan maudu'i dan naga maudu'i ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am masu sauraron mu a gidan wannan rediyo mai albarka da kuma masu kallon mu a kafafen yada zumunta na facebook da sauransu to ake bahaushe yana cewa laifin daɗi karewa tsakanin da allah wannan darasi mai mahimmanci ne kuma akwai karuwa a cikinsa mu yi kokari mu tara a ban san insha Allah akwai darasi na gaba dai a tana yiwa dai akwai darasi na gaba insha akwai Allah darasi na gaba da an Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana za a zo a ci gaba da wannan maudu'i mai albarka mai taken al-maqasid sharia wa alaqatuhu bi sunnatin nabawiyyatin mutahhara Ah, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi Ah, kuma masu aiki a wannan gidan rediyo na liberté Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi da sauran mu da muka saurara da sauran yan uwa gabaki daya Ah, za- muna addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل آمين.
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته